زكاة الفطر يا عباد الله يخرجها المسلم عمن تلزمه نفقته من زوجة أو زوجات وولد أو أولاد وبنت أو بنات وأقربين كذلك وكل من تلزمه نفقته ومؤونته فعليه أن يخرج عنه هذه الزكاة الواجبة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر يخرجها المسلم من غالب قوت البلد والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى على الصغير والكبير هذه الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذكورين يخرجها المسلم قبل صلاة العيد فإن آخر بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات وأما إن أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ويبتدئ وقت إخراجها من غروب الشمس ليلة العيد إذا رؤي هلال شعبان أو إذا رؤي هلال شوال ومن ذلك يبتدئ وقتها ويجوز كذلك إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه يخرجونها ويجوز إخراجها كذلك عن الجنين الذي في بطن أمه كل ذلك تفضلا من الإنسان وشكرا لله تبارك وتعالى على أداء هذه العبادة العظيمة التي هي الصيام والذي فرضه الله تبارك وتعالى على المسلم عباد الله اعلموا أن زكاة الفطر طورة للصائم مما حصل لصيامه من نقص ولغو وإثم وكذلك إحسان إلى الفقراء وكف اللوم عن السؤال في أيام العيد ليشارك الأغنياء في سرورهم وفرح به وليكون العيد للجميع وفيها كذلك الاتصاب بصفة الكرم وحب المواساة بين المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بين لأمته طرق النجاة صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن مما شرع الله تبارك وتعالى لكم في ختام هذا الشهر التكبير قال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ويبتدئ التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إذا رؤي الهلال وصفة التكبير أن يقول المسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويبتدئ التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى حضور الإمام لصلاة العيد فالإنسان يواصل في التكبير من الليل إلى الصباح إلى أن يصل إلى مصلى العيد إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله تبارك وتعالى بها فعلينا القيام بها علينا ألا ننشغل بأمور أخرى علينا أن نشتغل بذكر الله تبارك وتعالى وخاصة التكبير الذي هو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومما شرع الله تبارك وتعالى لنا يا عباد الله في ختام هذا الشهر أداء صلاة العيد وصلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء أمرهن بالخروج إليها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء للخروج لأي شيء سوى صلاة العيد وصلاة العيد عبادة عظيمة وشعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى فعلينا أن نعظم هذه الشعيرة التي عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمها الله تبارك وتعالى نسأل المولى بمن وكرمه وإحسانه أن يعيننا على القيام بذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام والركوع والسجود وسائر العبادات إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم وفقنا لما تحبه وترضى في هذا الشهر العظيم اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من المغفورين لهم في هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من المقبولين منهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الرابحين الفائزين الناجحين في هذا الشهر المبارك إنك ولي ذلك والقادر عليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ɗanwa musulmi mu sani cewa muna cikin waɗannan kwanaki masu falala masu albarka wanda a cikinsu Allah subhanahu wataala yake ribanya ayyukan lada masu kyawu a cikin ya Allah ta'ala yake karkare zunubai waɗannan kwanaki masu albarka da ma watan gaba ɗaya yawancin kwanaki da sun tafi babu abin da ya rage sai 'yan kaɗan a ciki wanda ya kyautata a cikin masu yawan da suka wuce to ya gode ma Allah subhanahu wataala kuma ya san cewa datarwa ce ta Allah ba kokarin mutum bane ba iyawan mutum bane kuma ya ji tsoron Allah cikin abin da ya mai saura na waɗannan kwanaki da kiris watan ya kare wanda kuma yayi ta batawa yayi ta ba daidai ba tun daga farkon azumi har zuwa yau to ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ya yunkuri da kokarin gyara abin da ya riga ya kubce mashi na ayyuka na alheri da Allah subhanahu wataala ya dora ma mutum aikatawa a cikin waɗannan kwanaki masu albarka abin da ya rage kuma mutum ya ci gaba da gyarawa domin ainihi dama ce watakila ba zai ƙara samun ta ba in ta wuce shi kenan kuma watakila baɗi ko yana cikin muguwar jiya mai tsanani ko kuma ma baya da rai gaba ɗaya da haka sai mutum ya zanki amfani da lokacin da Allah subhanahu wataala ya bashi kai ya lalata ya batar ya tozartar da lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi mu sani cewa yan wa musulmi a ƙarshen wannan wata mai albarka akwai ibadodi masu girma masu daraja da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana aikatawa daga cikin su akwai fitar da zakkar kono zakkar kono da yawa daga cikin malamai sun ce ita ce ake nufi da faɗin Allah subhanahu wata'ala qad aflaha man tazakke wa dhakara isma rabbih fa sallai Allah subhanahu wataala ce lalle ya rabauta ya ci nasara wanda ya fitar da zakka kono kuma ya faɗi suna Allah subhanahu wataala wanda ya halicce shi kuma ya yi sallah domin Allah subhanahu wataala to wannan zakka ta kono musulmi yana fidda ta ne gabanin sallar idi dan godiya ga Allah subhanahu wataala a bisa Allah ta'ala ya datar da shi ga samun tsayuwa a cikin watan Ramadan da kuma azumin watan Ramadan da sauran ibadodi wannan ibada ta zakka kono mutum yana yin ta ne yana rufe aikin watan ramadana da ita sa'annan kuma mu sani cewa ita wannan zakka ta kono tana da lokaci lokacinta mafi falala yana farawa ne daga lokacin da rana ta fada aka ce an ga wata har zuwa safiya idi gabanin a ta sallar idi wannan duk wanda ya bada ta haka to zakka ce karɓaɓɓiya wurin Allah subhanahu wataala wanda kuma bai samu damar yi ba sai bayan an dawo daga idi to shi ma zai samu lada amma ba lada zakka kunu ba domin sadaka ce ya bada daga cikin sadakoki ita zakka kunu ana fitar da ita ne daga galibin abincin mutane abin da aka yi yawanci to shi ne ake fiddawa saboda haka yanzu shinkafa aka hici da masara ba haci ba ba wai dole wasu na ganin kamar dole ne sai haci a haci ya yi zama shi ne abin da aka hici can shekarun baya da suka wuce amma yanzu haci ba a cika cin shi ba kamar yadda ake cin masara kamar yadda ake cin shinkafa saboda haka ana hitar da abincin da aka hici saboda hadisi abdullahi da umar wanda bukhari da muslim suka rawaito ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya wajabta zakkar kono na watan ramadan ana fitar da sa'i na dabino ko sa'i na cuku ko kuma sa'i na alkama akan kowane da akan kowane bawa akan kowane namiji akan kowace mace akan babba akan yaro waɗannan su ne mutanen da ake fitar musu da zakka mutanen da zakka ta zama wajibi gare su saboda haka kenan su larabawa suna da dabino abinci ne gare su suna da aka ciku abinci ne gare su suna da alkama abinci ne gare su waɗannan mu duba abincinmu ba ne abincinmu shi ne masara da hatsi da shinkafa kuma wannan sayin malamai sun ce yana daidai da kilo biyu da rabi ba ɗan kaɗan ko a bar shi gelobi da rabi duk mutum daya haka ake fitar mai da shi kowane mutum daya mutum ya fidda ma kanshi ya fidda ma matan shi ko matan shi ƴaƴan shi ko dan shi mata ko maza ko kuma duk wanda yake daukar dawaine shi duk mutum zai fitar mai da wannan zakka ta kono sa'annan mu sani cewa ita zakkar konan nan wato ana fitar da ita ne saboda samun tsarki na azumi da aka yi daga abin da ya faru ga mai azumi na ainihi tawaye wasu abubuwa da mai azumi ya yi ba mamaki ya saki jiki ya yi wasu ɗumumuwa waɗanda ba su dace ba ya wasu rutai ko ya ci mutuncin mutane ana azumi ko ya yi gulma ya yi ainihi wato cin naman mutane da wasu abubuwa da suka faru to wannan yana sa Allah subhanahu wataala ya tsarkake ma mutum waɗannan abubuwa da ya aikata ba tare da ya san cewa azumi wato ibada ce wanda ya kamata mutum ya kame bakin shi a ciki ba to sai ya saki jiki yayi tai ko kuma waɗansu yasassun maganganu waɗanda ba su da wani alheri a cikin addini kuma ba su da alheri cikin duniya umumuwa surutai waɗanda bai kamata a ce mai azumi yana yin su ba to waɗannan zakka ta kono tana taimakawa Allah subhanahu wataala ya tsarkake mutum daga abin da ya faru na tawaya da ya sassan magana da kuma laifin da mutum ya aikata a cikin wannan wata mai albarka sa'annan mu sani cewa ita zakka kono kyautatawa ce zuwa ga talakawa kuma taimaka musu ne akan su kame kansu daga barace-barace da roke-roke ranar idi a ce mutane na murna suna farin cikin iri su kuma ba ta wannan suke ba ta ina za su samun kudin da za su sayan abincin rannan su dafa su ma su yi murna kamar yadda kowa ke murna to maimakon haka sai Allah subhanahu wataala ya ce a lallaba ma mabukata talakawa saboda su ma hankalinsu ya dawo wuri guda ɗaya su yi tarayya da mawadata a cikin murnar sallah a cikin farin cikin sallah domin idi ta zamanto ta kowa da kowa ce ba wai ta mawadaci ba ce ba ta mai abinci ba ce a hambara abincin ma an taimaka mashi an baya abin da zai kwantar da hankali shi ma ya murna sallah sa'annan kuma a cikin zakakono akwai siffantuwa da siffa ta alheri siffa ta kyauta siffa ta badawa wanda dama haka ya kamata musulmi ya zamanto ya zamanto wato mutum ne mai badawa mai alheri mai kyauta yana koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma a cikin zakakono akwai san wato taimakawa da kuma yayi bakin ciki da damuwar da talaka yake ciki wani daren sallar nan ba ku kuna ta murna kuna ta barin ciki kun kawo namomi gidajenku na shanu na raguna na dandan na kashi na zabi na wane ne kala-kala ga sunan kibaye ga sunan da an kawo shi ba ta wannan yake ba ta tiyan masara yake ya za a samu tiyan masarar da za a mai tuwon sallah da ita ko kuma kilin shinkafa ko biyu wanda za a mai tuwon sallah a ce washe gari dai shi ba gidan shi an ɗora tukunya ko da farar shinkafa ce a barbaɗa mata yaji da gishiri da mai shi ta haka yake yi a lokacin da za ka wani ya kawo namomi ga na kaji ga na zabi ga tantabaru ga dandam ya kawo kala-kalan namomi yana murna ga abinci nan kala-kala ga kayan shaye-shaye nan kala-kala ga ainihi kayan marmari nan duk ya kawo to shi wani ba ta wannan yake ba da haka Allah subhanahu wataala ya ce to a fitar da zakka kono a ba talakawa kuma ita zakka kono ba kamar zakka ce ta kuɗi ba nau'i guda ne kawai ake ba talakawa ake ba kadai sabanin zakka zakka ana ba talaka ana ba miskini ana ba al'amilina alaiha ana ba wade ne ana ba wade ne wani ma ba bukata ke gare ba talauci ke gare ba amma zakka ta kudi Allah ta'ala ce a dauka a bashi wannan ita kuma zakka ba a ba kowa ita sai ainihi talaka kuma ita ana fitar da ita gabanin idi da kwana biyu ana fitar da ita gabanin idi da ma kasa ga haka da sa'ad kuma amma dai lokacin da ya falala ya falada shi ne ranar idi da safe gabani a ce sallar idi to wannan shi ne mafi falala amma kuma akwai mafi falala in ka ba mutum lokacin da ka ba shi ya sarrafa kamar bayan faduwar rana an ga wata to babu wanda yi a ce mutum ba ya da abin da za a mai abinci da shi ka ba shi wannan kaga za a yi shirbe za a yi nika sa'ad nan kuma za a tuka abincin da safe sabanin kaba mutum da safe ina za a samu wanda zai nika mai surfa mai sannan a zanna a yi abincin sannan a ci da haka dai kenan wanda ya bala shi ne wanda ka yi faranta matalar kare da shi to wannan shi ne kaɗan daga cikin hukunce-hukuncen wannan zakka ta kodo wadda Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana ita a ƙarshen wannan wata mai albarka na Ramadan abu na biyu ci abubuwan da Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana yin su a ƙarshen wannan wata mai albarka shine kabbara yin kabbara da zaran an ce an ga watan shawwal tun daga lokacin da rana ta fadi to za a yawaita kabbara maza da mata yara da manya kowa ya ta yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd shi ya kamata a shagalta da shi kuma a bayyana shi cikin masallatai cikin kasuwanni cikin gidaje a bayyana a zanki daga murya ana yi maza su zange daga murya mata kuma su zange yin kasa-kasa da muryoyinsu ba za a bar wannan yin kabbara din ba har sahiya ta waye har mutum ya tashi cikin gidan shi ya yi wanka har lokacin da mutum zai sanya kayan shi kuma in son samu ne mutum ya sa sabon kaya wanda aka ɗinka mai wannan shekara in kuma babu tsohon katin ranar jajibiri sai a wanke su a goge masu ka tafi da abin ka idi kuma ka yi wanka ka yi kwalliya ka yi ado saboda za ka ganawa da Allah subhanahu wataala ka yi godiya gare shi a bisa ya baka dama a zumta watan Ramadan da kuma tsayuwar shi da kuma sauran ibadodi cikin wannan wata mai albarka saboda haka ba daidai bane mutum ya sai sallar Eid a kasance a cikin dauda a cikin yanayi mara kyau ko mun talaucin ka to ya kamata ka wanke kayanka ka wanke kayanka ko da ba goge su ba zaman to ka je hili da kaya masu haske godiya ce ga Allah subhanahu wataala kaskantar da kai ne ga Allah subhanahu wataala domin Allah ta'ala ya kawo ka wannan rana mai albarka wanda bara akwai mutane da yawa wasu abokanka ne wasu danginka ne wasu makwabtanka ne duka Allah subhanahu wataala da yawa daga cikin su ya dauke su ba su nan suna ƙasa shikenan kuma ta su ta kare sai abin da suka aikata a rayuwarsu to kai Allah ya barka da ranka ya kamata ka yi amfani da wannan dama da Allah subhanahu wataala ya baka daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya shar'anta mu a ƙarshen wato wannan wata mai albarka shine sallar idi sallar idi annabi sallallahu alaihi wasallam hatta mata ma yayi umarni su ma da su fita zuwa sallar idi babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata da hita zuwa gare shi in ba sallar idi ba wannan yana nuna cewa saboda ibada ce mai girma alama ce daga cikin alamomin bauta Allah subhanahu wataala ba su girma masu muhimmanci a cikin rayuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa ma ya hita domin kowa ya halarci alherin da musulmi za su samu a wannan rana ranar farin ciki ce ranar murna ce rana ce da shedan ke jin haushi saboda ran nan kusan mutane kashi 100 ɗinsu kashi 99 kowa ya fita hilin idi kowa ya fita gaida Allah subhanahu wataala kowa ya tahi godiya ga Allah subhanahu wataala saboda haka babu wata rana daga cikin raneku da shaidai yake jin haushi kamar wannan rana sai rana arfa waɗannan raneku ne waɗanda kusan dubun dubata ko miliyoyin musulmi ke hita domin sai godiya ga Allah subhanahu wataala to salatul idi sallah ce mai mahimmanci a cikin rayuwar musulmi musulmi za su yi ta bayan gari in san samu ne amma yanzu bayan gari ya yi wahala ba inda gari yake da baya yanzu in bana an samu bayan gari ba da kuma za an zuwa iske ha an gine wurin saboda haka kenan inda aka saba sallar idi haka za a yi sallar idi din a cikin gari a tsakiyar gari wani lokaci ma tana kamawa a yi ta a cikin masallaci kamar haka kama akwai idan akwai sanyi mai tsanani ko kuma akwai ruwan sama ko akwai wata larura daga cikin larurori sa'annan ita sallar idi din nan ana yin ta ne bayan ainihin hanci ya dago munan muna yin ta karhe tara zuwa karhe tara da rabi muna yin ta haka ko tara ba wani abu amma kasashen larabawa za ka karhe bakwai da minti sha biyar saboda su ba su dora makansa irin walalin da muke dora makanmu sai an ci kwalliya sai an yi kawai ya farar riga mutum za su ta shi sallar idi wani daga ba sallah sawa yake ta hili idi ya zaman shi kawai yake nan su ba su kallafa ma kansu to kowa dai da irin yanayin shi da ya samu kanshi da irin al'adu bakwai zuwa bakwai da rabi in ka zo hili ka iske ba kowa kowa ya wace ha an gama ko kuma kun gani hilayen idin mu dole akalla akai karhe tara ba yi ba mai yawa kuma akai tara da rabi to duka dai alheri ne duk cikin lokacin da ya halitta a yi sallar idi ne da haka wannan ibada ibada mai girma bai kamata a ce musulmi ya yi kwancin shi ya yi raganci ya zama rago wurin yin ta ba ibada ce wadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta masu jinin al'ada da ba sallah manzala ya ce sai sallar idi amma su kaurace ma masallaci su halarci addu'a musulmi alherin da musulmi za su roƙa ma za su roƙa ma kansu wurin Allah subhanahu wataala su ba su samu cikin musulmi to kaga kenan ya nuna cewa ibada ce mai girma kuma ibada ce wadda ake so in ka bi wannan hanya wurin dawowa ka sake hanya duka sunna ce daga cikin sunnonin da annabi sallallahu alaihi wasallama shar'anta mana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana dukkanin ibadodin mu gaba daya Allah subhanahu wataala ibadodin da muka yi da waɗanda muke yi nan gaba ya Allah karbe su ya Allah karba zubun mu da tsayo mu ya Allah da rukuwan mu da sujudan mu ya Allah da addu'o'in mu da dukkan ayyukan mu da muka yi na da'a cikin wannan wata da kuma muke yi ya Allah Allah ka samu dace da alkhairin duniya Allah ka sa muna cikin waɗanda suka rabauta da alkhairin da karaba a cikin wannan wata mai albarka Allah ka sa mun ci nasara a cikin wannan wata mai albarka Allah ka sa mun zama to mutanen kwarai mutanen kirki ya Allah Allah ibadodin da muka yi ya Allah da waɗanda muke ya Allah Allah ka ba mu gina aljanna da su ya Allah Allah ka sa da su ya Allah mu hita daga dukkanin matsalolin mu gaba da ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah waɗanda yake faruwa a cikin duniyar na Allah ka taimaki musulunci da musulmi a ciki Allah ka taimaki musulunci da musulmi a cikin su Allah ka taimaki musulunci da musulmi ya Allah Allah ka rusa kafirci da kafirai ya Allah Allah ka wulakantar da shirka da mushrikai ya Allah Allah ka kawo karshen kafirci da kafirai ya Allah Allah ka sa karshen kafirci ne yazo ya Allah Allah ka sa mafarin ci gaba addinin musulunci ne ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah karban mana ibadodi ya Allah Allah ka biya mana bukatu ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama ya Allah Allah ka sa sun huta Allah ka damu da su gidan aljanna Allah kawo mana alkhairi a garin nan namu ka kawo mana alheri a cikin jawoyin mu Allah ka kawo mana alheri a cikin kasan mu gaba da ya Allah Allah ka kara mana hadin kai ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da rikon amana ya Allah Allah ka kara musu adalci ya Allah ka kara musu san talakawa ya Allah ka kara musu san al'ummar su ya Allah jami'an tsaron mu dinna su ya Allah ka kare mana su daga harara yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka tsare su ya Allah kulle kulle da makirci da kai da ake kulla mu kasan nan tamu Allah waɗanda suke kulla mana Allah ka maida musu abin su ya Allah Allah ka maida musu kullakullan su ya Allah Allah ka zamanar da mu lafiya ya Allah Allah ka tabbatar da mu cikin zaman lafiya ya Allah Allah ka tabbatar da mu cikin alkhairi ya Allah Allah ka ƙara buda mana alkhairin ka ya Allah ka ƙara saukan mana da albarka ka a cikin wannan wata mai albarka ya Allah a cikin garuruwan mu da kasan mu gaba ɗaya ya Allah da kasashe makwabtanmu gaba ɗaya ya Allah Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala muna roƙonka abin da ya rage na ainihi wannan wata mai albarka Allah ka samu ida shi lami lafiya a cikin musulunci da imani da tsoron ka ya Allah da kiyaye dokokin ka ya Allah Allah ka karba mana ya Allah ya tsaye da sallah nawa ake tare sallah ko ina ma wadanda aka samu labari kan ibarar da za a tare sallah insha Allah